wato babbar tasha da za mu shiga magana akan sallah to ko magana akan sallah sai malam zai kasa ta kashi kashi kashin farko lokaci lokutan da ake yin sallah din sannan daga nan zai ci gaba da waɗansu abubuwan kamar kiran sallah kamar sallar kanta da sauran al'amuran da za su biyo baya kitabu salati babul mawaqit an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم an karɓo hadisi daga Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr bin al-As Allah ya kare yadda a gare shi ɗaya daga cikin al-abadila kenan min sahaba al-abadila cikin sahabbai su ne waɗanda sunan sai fara da Abdullah Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Amr bin al-As ana kiran su al-abadila an karɓo hadisi daga Abdullah ibn Amr bin al-As yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ka lalle annabi tana da mutum tabbata gare shi ya ce waqtu zuhri idza zalat shams lokacin sallah azhar shine idan rana ta karkata da zaran rana ta bar tsakiya ta bar tsakiyar sararin samaniya ta karkata zuwa yamma to shikenan lokacin azhar ya riga ya shigo ba ruwanka da duba agogo cewa karfe ɗaya ta yi karfe biyu ta yi ɗaya da rabi ne sha biyu da kwata ne matukar rana ta bar tsakiya da lokacin azhar yayi wannan kuma akan samu bambanci daga yanayi daga cikin yanayi shekara zuwa wani yanayi din a wani lokacin za a ga rana daidai sha biyu da rabi ne take barin tsakiya wani lokacin ɗaya saura kwata ko ɗaya saura ashirin wani lokacin sha biyu da kwata ma rana ta bar tsakiya to da zaran ta bar tsakiya din nan ko da agogon ka na nuna sha biyu da kwata lokacin sallar azhar yayi sai kawai ai kiran sallah wannan shine abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta koyar saboda haka babu wani dalili na kafewa akan cewa sai karfe kaza cewa ba za mu yi sallah ba sai karfe biyu ta yi wannan tura mulkin mallaka ne suka gadar mana babu shi a qur'anance ko a hadisance ko littafin fikihu bai ce wannan ba waqtu zuhri idza zalat ash-shams wa kana dhillu ar-rajuli ka haka zai ta kasancewa har ya zuwa lokacin da inuwar mutum za ta kasance kamar tsawonsa wa kana dhillu ar-rajuli ka har ya zuwa lokacin da inuwar mutum za ta zanto daidai da tsawonsa inda za a auna ma lam ya'dhur waqtul asr a daidai lokacin da la'asar ba ta riga ta kammala shigowa ba kenan wa waqtul asr lokacin sallar la'asar kuwa ma lam tasfarra shamsu shine matukar rana ba ta riga ta yi fasi fasi ba masu mana matukar ba ta riga ta fara yin ruwan tsorowa yalo ba to wannan lokacin la'asar kenan abin nufi dai lokacin azhar idan rana ta bar tsakiya daga nan lokacinta ne har ya zuwa lokacin da inuwar komai za ta yi daidai da shi daidai in ka tsaya a rana idan aka auna tsawon inuwarka da wani tef za a duba da tsawon jikinka daidai wa daida to tun daga lokacin da zuwa yanzu wannan lokacin azhar da zaran an zo daidai lokacin da inuwarka ta yi daidai da tsawonka to kuma la'asar ta shigo muktarin azhar na karewa sai ko muktarin la'asar shi kuma sai ya shigo to da wannan ya zo inuwar ka ta daidai da tsawonka to lokacin la'asar ya fara kenan daga nan har ya zuwa lokacin da rana za ta canja ta zanto ta daina fari ta zama yalo to a daidai wannan lokaci shine inda za a auna inuwarka za ta kai tsawon jikinka sau biyu to wannan shine karshen muktari na la'asar abin da ya biyo baya kuma an shiga lokacin laruri kenan kun fahimta da kyau wa waqtu salati al-maghrib ma lam yaqib shafaq lokacin sallar magariba kuma matukar shafaki bai buye ba abinda ake kira da shafaki shine jaji-jaji da muke gani a yamma bayan faduwan rana wannan jan yakan ɗauki lokaci mafi karancin abin da ke ɗauka awa ɗaya kafin ya gama bacewa bace wato tun daga lokacin da rana ta faɗi har ya zuwa lokacin da zamu daina ganin shi abin da ke tsakanin nan duk lokacin sallar magariba ne malam ya gibi shafafu to kaga wannan shine ra'ayin jumhurin malamai shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin Ahmad bin Hanbal shine ra'ayin Imam Shafi'i malikiya suka saba akan wannan suka ce shi lokacin magariba shine qadru ma tusalla fihi ba'da ihtimal shurutiha gurgudan mintunan da ake sallata shine gurgudan lokacin muktarinta daga lokacin da rana ta fadi sai mu dauka yin alwalanka da kammala alwala da kammala sallah zai dauki minti nawa sha biyar mukaddar ko ashirin da kamun ruwa da alwala da yin sallar minti ashirin to daga lokacin da rana ta fadi aka samu minti ashirin to muktarinta ya kare a wajen malaman malikiya amma a wurin waɗancan suka ce a'a muktari har yanzu yana nan har sai shafaki ya koya sannan muktari ya kau saboda annabi ya ce wa kusan magharibi ma lam ya gibi shafak kun fahimta da kyau matukar dai shafaki bai koya ba to wannan shine lokacin maghariba wa waqtu salati al-isha ila nisfi al-layl al-awsat lokacin sallar isha'i kuwa wato da zaran shafaki ya buya har ya zuwa ga nisfin laili al'ausat rabin dare na tsakiya abin da yake nufi a kasa dare kashi biyu to rabin farko din nan wannan shine karshen lokaci na wato ainihin sallar isha'i da zaran shafaki ya buya lokacin isha'i yayi to zai ci gaba da mai kuwa da wanzuwa har ya zuwa lokacin da za ka raba dare tsakiya to ta yaya zaka ka gane raba dare tsakiya kuma shine ka kaddara yaushe rana ta fadi yaushe alfijir yake to yaushe rana ta fadi yaushe alfijir yake to to sai ka ga awa nawa ne kaddara awa goma ne to kaga da zaran ka kirga awa biyar bayan faduwar rana wato lokacin isha'i ya riga ya kare kenan an fahimta ko idan ya kai awa goma sha biyu da zaran ka kirga awa shida lokacin isha'i ya wuce kenan idan awa tara ne da zaran ka yi awa hudu da rabi lokacin isha'i ya wuce kenan eh har larurin ba ba shi ne wanda kake so ka ba har larurin ba to shi yasa sai malamai suka yi safani sai wato wannan lokacin da annabi ya bayyana muktari ne ko laruri ne waɗansu malaman suka ce eh sai suka maganganu guda uku waɗansu malaman suka ce lokacin isha'i dai yana karewa da zaran kashi ɗaya bisa uku na dare ya wuce inda dare zai awa tara akai awa uku lokacin isha'i ya wuce wadan suka ce zuwa rabin dare wadan suka ce a har sai alfijir ya keto to mu a malikiyance har sai alfijir ya keto waɗanda suka saba kuma suka ce rabin dare in yi to lokacin isha'i ya wuce suka ce shine abin da annabi faɗa ila nisfil laylil awsat wato rabin dare na farko sai aka fassara shi da shine al-awsat a maimakon a ce al-awwal kenan wa waqtu salati subhi shine suka ce wai da aka ce nisful layl awsati ai kaso uku ne aka yi wadara ga kashi ɗayan farko ga kashi biyun farko ga kashi uku to idan ka ɗauki ɗayan farko ɗaya na biyu ba sai ka raba shi dawa tsakiya kenan ya zama nisful layl al-awsat kenan al-layl al-awsat wato wansa na tsakiya sai ka raba shi rabi to in ka hada ba rabi ba kenan tun da nan da yana rabi nan da yana rabi to ne wata hanyar da zafi ce a abin da haka wa waqti salati subhi min tulu'i al-fajr ma lam tatlu'i ash-shams lokacin sallar asubahi kuma shine daga lokacin da alfajir yake to ma lam tatlu'i ash-shams matukar dare na ba ta fito ba tun daga lokacin da lafiyar da ke to har ya zuwa lokacin da za ta fito to wannan lokacin asubahi kenan da zarar ta fito lokacin asubahi ya fita kenan rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh eh yana cewa wai wata rana ana sallah zaka karfe daya to sai kuma wata rana sai a ce rana ta yi zafi sai a koma ɗaya da kwata wani lokaci a koma ɗaya da rabi sunna aka yi da an yi haka annabi sai idan ana zafi da yawa ku jinkirta azhar ya kamata ba ma karfe ɗaya da rabi ba kai karfe biyu ma ko biyu da kwata da annabi ya ce abridu hadisin zai zo nan gaba wannan shine sunna saboda haka mu makalin cewa karfe daya mu ahlus sunna ne karfe daya yan bida suna suke ne ne karfe ahlus sunna ko in rana ta farfakiya ana lokacin hunturu ta farfakiya kawai ku sallah azza ko ko sha biyu da gwada in aka zo ana cikin zafi mai tsanani ku kai ko biyu da rabi ne sai ne an yaki da sunna a to na'am eh kadar masu sallaji eh a'a ba za a ce an saba maganar manzon Allah ba tunda ijtihadi akai yanzu kaga abin da suke cewa su malaman malikiya suka ce wannan hadisin yana yi mana bayanin lokuta ne na muktari bai yi mana maganar lokacin laruri ba to amma inda waɗancan suka yi musu raddi suka ce to karshen jumla wa waqtu salati subhi mun min tulu ila fajri sai ce me malam tasul ishamsu yanzu daga alfajir da yake to har yanzu a lokacin fa har yanzu a lokacin hudu wa rana in muktari ne to yake larurin yake yake larurin yake kenan suka ce annabi ya magana ne kan lokuta gaba ɗayan su to dan saboda haka daga cikin irin wannan masu ra'ayi ko masu wannan fahimta su suna ganin cewa cewa da zaran inuwar ka ta yi daidai da kai to shi kenan tun daga lokacin da rana ta bar tsakiya zuwa lokacin da inuwar ka za ta yi daidai da kai a zahar duk kana cikin ta da zaran inuwanka ta karu tsawon inuwarka ya fi tsawon jikinka har da karin kwata ko ɗaya bisa uku aka samu kari akan haka to lokacin azhar ya fita suka ce in za ka yi ta yanzu ka bayi ce kenan za ka yi suka ce duk bayanin da annabi ya yi bayanin lokaci ne gaba daya kuma hadisi yana nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta bar tsakiya malaika jibril ya zo masa rana na barin tsakiya sai ce tashi mai azhar ya tafi da aka jima inuwa na yin daidai da mutum kuma sai ce tashi mai la'asar ya tafi rana na faduwa ya dawo ya ce tashi mai magariba ya tafi shabaki na buya ya dawo ya ce tashi ko mai isha'i ya tafi wato na albidir na ketowa kuma ya zo ya ce tashi ko mai sallar asubai a yau kenan wace gari da zai dawo bai zo ba lokacin da alfajir yake to sai bayan gari ya fara sha ya kusa wayewa ya ce tashi mai asubai da lokacin azariye bai zo ba lokacin da rana ta karkata ta barbakiya sai lokacin da daidai inuwar mutum ta yi daidai da shi sannan annabi ce ta tashi ko mai azhar da annabi ya ce wa malaika malaika kai ce masa tashi mai azhar sannan da da la'asar ta yi bai zo ba lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da shi sai lokacin da inuwa ta yi daidai da rabin da abin nan dinka a inuwar ka sau biyu sannan sai kuma ya zo ya a jikin ka sau biyu sannan ya ce tashi mai la'asar da ya zo magarba sai can dab da shafaki ya kusa bacewa ya ce tashi mai magarba isha'i kuma da aka zo rabin dare ya ce tashi mai isha'i sai ce masa tsakanin wannan na je da na yau to shi ne lokutan sallah to abin da ya biyo bayan wannan fa abin da ya biyo ba wannan ta zama mai ya ce wannan tsakanin ababen nan guda biyu shine lokacin sallah haka annan sallah ya faɗa to amma sai dai la'asar ta samu ƙari akan wannan domin annan sallah yake cewa duk wanda a wani hadisin daban duk wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi to ya riski mai la'asar to sai suka ce wannan annabi ya ware ta ne daban yayi ƙari akan ta in za ka yi kari a kan sauran kuma sai ka samu wani hadisi shi ba in babu sai ka tsaya a nan inda annabi ya tsaya ku an fahimta da kyau sallar asubahi akwai ta hadisin dai wannan na nuna mana cewa addinin musulunci addini ne na kula da lokaci inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta lalle ita sallah a bace wajiba akan mummunai wanda aka sanya mata lokaci sananne duk musulunci ya yi haka dan tarbiyyantar ƴaƴansa akan kulawa da lokaci lokaci abu ne mai tsada a rayuwa kar mutum ya bar shi wuce haka saboda haka ko da sallah ta kowane yini in mutum ya kiyaye ta wannan na nuna masa kulawa da lokaci da amfana da lokaci an fahimta ku wala mu'min hadisi buraida fil asri haka imamu muslim ya ruwaito wani hadisin daban daga hadisin buraida ibn al-husayb dangane da sallar la'asar annabi yake cewa lokacin sallar la'asar shine wato bayan inuwar mutum ta daidai da shi wa shamsu wato annabi na sallatar la'asar wa shamsu bayda'u naqiyya alhalin rana bai ba tana nan farasal naqiya tatacciyarta babu wani launi na rawaye-rawaye da yake da cikinta kun san rana idan ta tafi faduwa launin tana canjawa daga fari ya koma mai yalo kenan to annabi na sallatul lasar rana tana farinta kan tana farinta kau babu wani launi na rawaye-rawaye da yake da shine wajen su bai zahu naqiya ma'anarsa kenan ومن حديث ابي موسى حديث ابو موسى الاشعري يتي والشمس مرتفعة الحال رانا وتتنا نم أسيئة وتو مرتفعة تنا تكي بترجع تاي كسبا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم saboda haka duk wannan dai shi wannan hadisi yana cikin manya-manyan hadisai da ake kafa hujja da su dangane da fayyacin lokutan sallah illa iyaka zahirin hadisin su jumhurin malamai mafiya yawan malamai abin da suka ce kenan suka ce a wannan lokuta da aka bayyana nan gudun dan na mukutari ne wadan suka ce a dan na mukutari dan na lururi ne da annabi ya bayyana wannan matsala ce ta sabani wa alaikum salam eh eh eh eh lokacin da rana ta take tsakiya sur a lokacin babu inuwa da zaran rana ta bar tsakiya fa za a dan samu inuwa ko to daga wannan inuwar da aka samu sai ka kara daga nan da zaka fara awon abin da zai kai daidai tsawon ka kaga za ta wuce tsawon ka kenan shine ba da zillin zawal abin da suke nufi kenan a wannan fahimtar ba a mai hadisi ya ce idan da za ku yi hakuri ba mu mamaki waɗansu hadisan daga wasu ƙara bayyace mana wa alaikum salam eh eh saboda hadisi ne zaune gaba da ya bayani ya hakuri za mu zo kai to
idan mace kanan ya ɗauki an samu na sallah raka'a kurciya yau biyar za ta sallata zahar da ai wannan shi na ra'ayin jumhurin malamai malik shafi abu hanifa shi na ra'ayin su imam ahmad da ya saba in ba gwagwalwa ta ta hayyace ni ba wannan shine abin da yake ai wato imam ahmad ne ya saba kan wannan masala yana ganin wancan hadisi zai tafi nan gurin da zaran abin nan rana ta yi daidai da inuwarka to lokacin azhar ya wuce yanzu an shigo da asar to idan an shigo da asar idan ya kasance jini ya dauke masa kenan ba za su sallaci azhar ba amma jumhuru suka ce a a mu muna kirga cewa laruri na azhar da na asar suna yin tarayya ba sa fita kwata kwata sai in an na azhar dai sai lokaci in ya kware kwarai ta yadda ba shi iya yiwa ka sallaci raka'a biyar amma matukar kana lokacin da zaka sallaci raka'a biyar ma'ana zaka yi hudun azhar zaka samu ɗaya ta la'asar kenan a cikin lokaci kafin abin da haka da azhar da la'asar na kanta kenan waɗancan suka ce tun da dai annabi ce kaza a kan za su tsaya yanzu la'asar ne kawai a kanta matsala ce ta saba ne وعن ابي بكر الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه a gaskiya tsakanin waɗancan matsaloli guda biyu wajen fayyace lokaci ra'ayin jumhur din nan wato yana da matukar karfi kwarai da gaske wannan ra'ayin suna da karfi amma na fuka kasa zuwa ga ra'ayin jumhurin malamai wallahu a'lam kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-asra abu bakr al-aslami yace annabi ya kasance yana sallatan la'asar summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinati sannan sai ɗayanmu ya koma gidansa arrahlu shine almaskanu gida gida sai ɗayanmu ya koma gidansa fi aksal madina can karshen garin madina wa shamsu hayya kuma lokacin da zai isa gida ya samu rana tana nan a tsaye kyau abin da yake nufi da hayya shine abin da dazu aka ce bai zaku naqiya fassararsa ne wannan kuma anan kuma ma'ana ya nuna annabi na sallatul asr kan lokacin da ke nan da wuri tunda har za ka yi sallah a masallacin annabi ka tafi can unguwar ku a kasa kuma kana zuwa kuma rana tana nan har yanzu can ba ta riga ta fara yala yala ba kun gane ko wa kana yastahibbu an yu'akhkhira an yu'akhkhira min al-isha wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadith ba'da annabi ya kasance yana mustahabbantar da a jinkirta sallan isha'i sallar isha'i lokacin tana shigowa da zaran shafaki jajajajen nan na yamma ya buya to amma ana bukatar a dan jinkirta har yi zuwa kaman karfe tara ko tara da rabi ko goma annabi ce mustahabi ne haka wa kana yakrahu an-nawma qablaha kuma annabi yana kin yin barci yana ganin makruhi ne yin barci kafin mutum ya sallaci isha'i dan jin tsoron kan barci ya rinjaye shi har ya wuce rabin dare wal haditha ba'daha haka annabi na nuna makaruhi ne yana kin yin magana wato surutai na duniya bayan sallar isha'i ana son da zarar an yi sallar isha'i to kuma surutai sun gama ba a ta hira ba wani zama gindin mai shayi ko mai balangu sai ka je gida kuma ka je ka dauke wa iyalanka kewa ku tattauna al'amuran duniya al'amuran addini wa ya je makaranta ya aka yi me aka yi ka ba da awa biyu kuna hira kai da iyalanka ka dauke mata kewa ba ta da kowa sai kai to ne yanzu zuwa kuma wajen mai balangu ko wajen wani mai tsire kana hira ba hira ba ta biyu ko ballata na ko masu zuwa club kuma ko masu zuwa wani disco na yi waɗannan mashirin duniya ke na wanda ba san ma mai suke ba ba san ciwon kansu labari haka kawai ma makaruhi annabi ya nuna makaruhi ne labari haka kawai shine malamai suka kai ne suka ce sai fa in neman ilimi kamar an bude wata makarantar dare ta addini ko ta koyon sana'a wannan sai ka ce ko kuma don girmama bako kayi bako daga wani gari girmama bako ana bukatar sa ko kuma wata maslaha ta addini amma a kawai ka tafi hira ka shakatawa me aka yi maka a gida an ɗauke wuta to don da ka dawo ku ji zafin tare me ne kuma sai ka gudu da an ɗauke wuta ba haka wani ba yanzu da abin ya shafi kowa kenan wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa mafi alherin ku a duniya shine wanda yafi kowa kyautata wa iyalansa yace to ni ko na fi ku kyautata wa iyalina haka annabi ya faɗa yace wanda Allah ya fi so cikin ku mafi alherin ku wanda yafi kowa kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da matarsa yace to ni ko na fi ku kyakkyawan mu'amala tsakanina da iyalina haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da wanda za a zo a tare dukkan matan a dakin wanda ake dakin ta zo na ai gida shugaban halitta su shine shugaban duniya gaba daya kai ko ba kai ne ma shugaban unguwar ku ko layin ku ba shi ko shugaban dukkan duniya amma ya zauna a hira da shi wannan ta ce wannan ta ce wannan ta ce har lokacin barci ya sannan ko ce ta tafi dakin ta kuma kuma gobe an ana dakin wancan kuma can za a je nan ne dan da hira sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi tafiya tsakanin shi da sahabbai dama cikin tafiyar akwai ummu na Aisha lokacin ma an kawo ta tana budurwa tana karama sai cewa sahabbai ku yi gaba in mutane suka yi gaba sai ce mata sai mu yi tsere da ke sai aka yi tsere sai ta tserewa annabi tun da tana budurwa lokacin nan sai annabi kyalibi ce kuma ba shekaru suka tafi suka tafi suka tafi an zo an yi hijira madina an dade an yi kaza sai aka sake fita wani lokacin kuma sai annabi ce sahabbai ku yi gaba suka yi gaba yace to ko mu sake yin tsere ita ta manta da wancan tseren da farko to yanzu kuma ta fara nauyi ta fara girma ba kamar lokacin da aka wata ba tana budurwa tana ji da jikinta yanzu kuma ta fara nauyi da aka yi tsere sai annabi ya tsere mata yace kin tuna na rama hadhihi bi tilka to amma wai yanzu mutum wai wanda zai shawa kuno shine iyalinsa wai duk in yana hira a waje yana cewa yana dariya yana tafawa wai zai shiga gida kuma sai daure fuska ba tare wai ba dama ne yomi ba dama kuma wai kana daina shi in ban da ma Allah ya kaddara ma mata za su girma mutum ya wani rini ne ko ba za a yi maka ba duk duniya ba wanda ya ganka a wani hali kaɗai ta ce sai mutum biyu daga wanda sai ma wanka sai kuma matarka su ne kawai za ka ba ka jin nauyin su ganka a wannan halin amma duk duniya ba kana jin nauyin su ganka a wannan halin to kuma wani ne kuma an riga an kare ma kallo wani ne kuma ya tsaye ga wani sauran ko sarki ne ko alkali ne ko malami ne ko shugaban kasa ne ko gwamna ne ko chairman local government ko malamin jami'a ko ma waye to sai me kuma ثم يرجع أحدنا إلى نهره في أقصى المدينة والشمس هيا وكان يستحب أن يؤخر العشاء أو أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة النبي يا كسنتي ينا كمل سلم الصباح إذا صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه lokacin da mutum zai gane abokin zamansa na damansa ko na abincinsa da yake cikin sahu wato ka kaddara masallacin annabi ba lantarki irin namu ba babu a balbal ba fitilan kwai wato annabi yana kammala sallah daidai lokacin da gari zai sha ta yadda in ka kalli dama za ka gane ah wannan malam zakariya ne wannan malam mahmud ne ma'ana ka gane mana kawai da karatun da kenan idan lokaci ya shigo zai fara sallah baya karewa har sai lokacin da gari zai sha ta yadda mukaddar muna cikin masallacin nan ba fitila ba wutar lantarki ba hasken farin wata zan iya gane waye a dama na waye a gona ai wannan wani ne wannan wani ne kaga haske ya zo kenan حتى يعرف حتى يعرف الرجل جليسه وكان يقرا بالستين النبي اكثر ينا كانت عدد ايوي ستين الى المئة زوى زوى دري wato a cikin rakawoyi guda biyu din raka a farko talatin raka a biyu talatin wani lokacin raka a farko aya hamsin raka a biyu kuma aya hamsin wannan fa duk bayan karatun fatiha kenan saboda sallan asubahi ana son ai dogon karatu shine sunna a cikin ta dan haka lokacin da za a kawo labarin ta sai ma aka sa masa sunan kira'a li'anna al-ghalibu fi al-qira'a an gane ko aqimi salata li dhuki shamsi ila ghasaq al-layl sai aka ce me wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda dan a nuna maka mafi rinjayen abin da ke cikin ta karatu sai aka sa mata qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da haka annabi ke tsawaita dogon karatu a ciki in ka ga yayi gajeren karatu to yayi jinkirin fitowa ya zo ya samu masallaci adadin mutanen da aka saba suna zuwa da sun zo to ba sai ya dogon karatu ba sai ya ko aya ashirin ko goma sha biyar ko nawa makamancin haka amma idan ya fito da wuri an saba kullum masallaci akan yi sallah sahu biyar ko shida to ya fito da wuri daidai lokacin da sahu biyu ne kawai suka cika to aka yi kafara ta annabi ya ja dogon karatu ta yadda har mai barci ya farka ya yi wanka ya alwala ya zo samu ana raka farko wannan shine sunna dan kowa ya samu sallah wannan ana gane fikihul liman in ya kasance yana lura da waɗannan al'amuran ka shigo masallaci da wuri a kowane da wajen da liman ya shigo sai a ta kallon ka ana kallon agogo wai a tayar da sallah kenan su gaggawa suke yi to tayar din amma ja su ku tafi har sai sauran su zo ba su gaba ba akwai lokacin da kuma za ka zo a makare mutane sun riga sun gama cika adadin da aka saba zuwa kana ganin sun zo to wannan sai ka za daidai yadda ya kama wannan shine abin da ya dace da sunna dangane da limami ya lura da halayen mamu malamai suka ce mustahabi ne idan ma kana cikin ruku'i ka ce Allahu akbar kai ruku'i ka ji karan wani karan tsawowar wani alamar takalmin wani na takowa zo musallaci dan yi tsawo da ruku'i dan ya zo samu wannan raka'a duk wannan fikihu ne da ake bukatar liman ya fahimta wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kace me da yace me wannan a sallar isha'i ne wannan kuma na maganar sallar asuba ne eh da yake da annabi ke cewa idan zaka sallaci mutane kai me ka saukaka to wannan saukakawar me kike saukakawa a wurin annabi shine aya 30 din in ba haka ba sallan magriba annabi ya karanta suratul a'raf aya nauti dari biyu da wani abu sallan magriba fa yanzu idan na je suratul a'raf ba su sallan magriba gobe ba ba ma musu da gobe kenan in na da bisa dawo dai kam amma dai yana nan kan ba za su zo ba annabi ya ja wannan kuma da rasawa shi a sauƙaƙa kuma an zo sallan asubahi sai ya karanta raka'an farko wa turul kitabun mastur ta biyu kuma a karanta kamar wanda zai zahawa ko raka'an farko a karanta ya kasar mata sa'atu wa shakkal kamar ta biyu a karanta wato izawaka duk annabi na yin wannan amma mu yadda muka saba sauƙaƙawa a ma'aunin mu mu mun mai da addinin ne kamar wata al'ada al'ada duk a ƙasar Hausa kowa ya haddace me ake karantawa cikin salloli in ban da na azhar da na asar tunda ko yake baka sani ba amma in dai kana ƙasar Hausa kake a masallatai na gama gari wanda jama'a wanda ba a damu da kiyaye sunna ba to da zaran an zo magariba ka san raka farko fatiha da me ta sallau raka ta biyu kuma fatiha da me kul huwallahu to idan an zo kuma sallan a sallan isha'i fa raka ta farko fatiha da me wato ma ta biyu kuma fatiha da me alam na kira idan an zo kuma sallar asubahi to raka an farkon fatiha da me wata mai wa tsari raka ta biyu kuma fatiha da me wa shamsi wannan shine aka saba iyaye da kakanni wajen na abu ana ka zalaka ya faɗo to sai muka ɗauka wannan shine sauƙaƙawa din wa alaikum assalam
za a iya gungun waɗannan ƙa'idodin a tafi da su a haka yadda yadda suna take hadisai da sauran sai ka ga musu ruhu a sama a zuwa misali baka a cikin girma da ruhu da shi shi ne ne misali amma ana fitowa a sallar sai a fara malam ya ake mana irin wannan dogon sallar karka ce komai wace gari sai ka zo sai ka yi gajeren amma ka hana su tashi ka karanto musu hadisin annabi ka yi kutuntar ka ba kowa ba shi kenan ai dare karantarwa eh wa galibi mutane sukan yi adawa da abin da ba su sani ba to amma sai ka karantar da su cewa ga fa yadda abin yake a sunna shi kenan magana ka kare in zai kama wato hanyar yada ilimi ce yawanci muke rowa da ita ko muka jahilce ta wani lokaci amma abu ne mai sauki hadisan da kada ka sani misali ka san wannan hadisi ka san wancan sai ka rubuta su ga yanzu zamanin kwamfuta din da ka ji mai kwamfuta ko na sai dai zai ma naira misali idan ka je ran business center din a rubuta maka hadisin sai kuma ka rubuta fassarar sa da Hausa to shikenan sai ai photo start idan ka ba mutum uku kai kai da'awa ka samu lada a wajen Allah ka ce duk wanda ke so kuma ya photo start wajen wani gobe ko baka nan idan wani limamin ya zo ya wannan za a masa jidali sai ka ji cikin mamura wani za ce kai akwai hadisin annabi sai kawai ka samu wakilai ba wai kullum sai ka tashi da kanka ba to ana bukatar ya da ilimi وعندهما من حديث جابر إمام البخاري لمسلم سرويته حديثي دك جابر بن عبد الله والإشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها sallar isha'i waɗansu lokutan annabi na gabatar da ita yi ta a farkon lokaci wa ahyanan yu'akhiruha waɗansu lokutan kuma yakan jinkirta ta yi ta a ƙarshen lokaci idza ra'ahu mujtama'u ajjala wa idza ra'ahum abtahu akhara ga yadda annabi ke yin sallar isha'i idza ra'ahu mujtama'u in yazo ya samu sahabbai sun cika a masallaci a farkon lokaci ajjala to sai ya gaggauta ma'ana sai ya yi sallah a farkon lokaci din ba wai ya gaggauta sallah ya yi ta gurguje ba an gane ku wa idza ra'ahum abta'u akhara amma idan ya zo masallaci ya ga jama'a ba su cika ba an saba ana yin sahu biyar ko shida ya samu sahu ɗaya kawai ya zo sai annabi ya jinkiri ba za a fara sallah ba sai a tsaya a yi jinkiri har sai kowa ya zo sannan sai a ci gaba to wannan sunnar ta annabi wajen jiran mamu idan an saba a al'adance kowane masallaci sun san adadin da suke sallah cewa dai a galibin mafi rinjayen hali akan yi sallah sahu biyar ne ba mamaki ya karu wata rana mutane an yi baki ba mamaki ya rabu wata rana waɗansu sun tafi waɗansu uzurorinsu amma mafi rinjayen halwa mafi rinjayen faruwa sahu biyar to a irin wannan hali in an zo an zo an samu sahu biyu sahu uku sai a ɗan yi jinkiri sauransu an samu na hudu sai a fara sallah sauran ta zo su samu daga baya sallah bata kubuce musu gaba daya to shi yasa dalili da wannan shi yasa suke cewa ashe kenan babu wata dama da za a baiwa mutum da za a ce wato har in dai an yi aiki da sunna a masallaci a ce an gama sallah bai samu ba an samu taron jama'a da har za su zo su yi jama'a ta biyu shi yasa da yawa daga cikin malamai suka karhanta jama'a ta biyu a masallaci cewa matukar an yi jam'in farko to makaruhi ne waɗansu zo su yi na biyu domin misali an jira su su zo ba ya nuna kenan sun bata lokaci kenan to tunda sun bata lokaci dan me kuma za su zo su sake jami'i bayan an riga an yi jami'i su tafi gidan kowa ya tafi shi kadai kuma wa alaikum salam a to wannan kuma koyarwa ke bukata ba wai a nan garin kadai ba ko ina za a ga mamu wai da aka rubuta aka ce za a rika sallah karfe 1 da rabi to da zarar daina rabi ta fi ba ta ba ta afuwa to wannan sai a karantar da mutane sunna sosai cewa na farko ana jiran liman idan bai zo ba kila yana da wani uzuri kila rashin lafiya kila kaza kila ya tashi a makare kila kaza duk wannan sai a jira Allah kalli a kara masa minti biyar akan lokaci dan an kara minti biyar fita aka daga cikin lokacin ba wani fita da kai a kara minti bakwai a kara menene wannan ba wani abin da aka yi a ciki saboda haka lalle ne mutane ya kasance mun ladabtar da kawunan mu wajen bin ladabban shari'a lokacin da muke jira sunan ba hasara muke ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai alwala daga gidanka ko rumfarka ta kasuwa ka tafi masallaci kowane tako daya ana ɗaukaka darajanka ana shafe zunubinka da zaran ka shigo masallaci za a rubuta maka ladan ga kanan kawai kana cikin sallah matakar jiran liman kake ladan da ake baka tamfar wanda yake cikin sallah duk da baka riga ka shiga ciki ba har ne man ya fito a yi sallah a gama ana yin sallama kuma to mala'iku kuma za su dukufa suna ta cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu suna ce maka wannan kana zaune a masallaci ba za su daina ba har sai in alwalaka ta karye ko in ka hararu wani ko ka murguna wani to sai su dakata ya isa ta to menene na fara dan ka sa jiran liman kina masallaci ba fara kai ba ana rubuta maka ladan tamfar kana cikin sallah ne to irin wannan shine ya kamata abin da za a kwadaitar da jama'a duk lokacin da aka ce ga masallaci ga limani to a sani fa tun da har muka shugabantar da shi ya jamu akan abin da yake mafi muhimmanci cikin ibada shine sallah to ashe yana da wani girma na musamman a wajen mu kuma nan nan da muka yi dawa ba son zuciya ya sa muka nada shi ba annabi ne ce wanda zai muku sallah wanda ya fi ku kaza sai muka duba muka ga wani ya fi mu kaza sai muka sa shi kaga tantanta ta sa muka sa shi ba tare ba kuma lokacin da muka sake haƙƙinsa ne muka baki to kuma sai bashi sauran haƙoƙonsa ba ya kasance ma mu kawai zai shigo ya hukunta liman wani kawai na da abin da mutum sai na zuwa gama sallah ya je ya abin da ɗinsa kawai sai akan muka la'a tare da sallah wani ma kawai sai ka zana daidaita kawai wani abin da yana shan kunu a daidaita to duk wannan na nuna mutane suna buƙatar ladabi suna buƙatar wato karantar da su addini su fahimce shi galibi abin da yasa ake yin wannan an jahilci al'amuran ne amma idan aka fahimta za a gyara to wannan fahimtar kuma dole sai an yi hakuri sai su malamai din farko shine amfanin dole mutane tsantsa akan sunna yanzu ka duba wannan hadisin idza ra'ahu istama'u ajjala wa idza ra'ahu abtahu akhara yanzu ba ya samu da wannan والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس sallan asubahi kuwa annabi ya kasance yana sallatar ta bi ghalatin da duhun dare ghalat ragowar duhun dare alfijir ya keto amma ga duhu to lokacin annabi ke tayar da sallah to shi ne suka ce yaya za ku haɗa wannan da wancan hadisin da yake cewa annabi na kammala sallan asubahi ɗayan mu zai iya gane na gefensa kaga ya kawo wannan ta kenan sai suka ce to wancan yana nuna lokacin kare sallar wannan kuma yana nuna lokacin fara ta dan haka ba cin karo da juna annabi na farawa tun da duhun dare baya kammalawa har sai shi har sai gari ya yi sha to shi sa kenan dogon karatun da annabi ke yi eh abin da ya gani abin da annabi ke yawaitawa yana yawaitawa ne a lokacin sallar isha'i to shine ya kawo shi a lokacin sallar isha'i amma in ba haka ba lokacin azhar ga ta annabi ya ce a sanyaya misali da shi lokacin magariba wani lokacin za a yi kiran sallan magariba mutane su tashi su yi ta sallan nafila wadda ake yi kafin yin sallan magariba bayan faduwar rana sahabin da rutu hadisin yace wani lokacin bayan ka kamta da sana nafilan sai ka dauka ko annabi ya gama sallan an gama sallan magariba ne nafilan bayan magariba take kan kuma sai ka ji ana ikama za a yi magariba kaga duk waɗannan hadisai galibi suna cikin riyadu salih shi yasa duk masallaci da ake son a fahimci addini idan aka sa qur'ani sai a sa hadisi ana karanta littafin hadisi tsakanin magrib zuwa isha'i ko da sau biyu ne a mako a samu wani malami mai hazaka mai hakurin gudanar da jama'a mai kuma sanya fada da bincike yana karantawa mutane suna ji lokacin da ake karanta hadisan annabi raya zukatan mutane ake duk wata tsafa sai ka ji ana wanke maka ita a hankali wata damuwa sai ka rinka jin kai tsaye ana kulla alaka tsakaninka da shi sallallahu alaihi wasallam to sai ga addinin mutum na yarwa gaba daya kana tinkaho duk abin da ka ta san mai da dace ai hadisi ne kai tsaye ka san umarnin annabi kake zaka zuwa ba wani kila wa kala ko kaula ne an fahimta ku wali muslimin min hadisi abi musa fa aqama al-fajr hina shaqqa al-fajr والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا يا cikin hadisin muslim daga irwayan abu musa al-ash'ari yace fa kamar fajra annabi ya sa mutane sun tsayar da sallar asubahi hina shakka al-fajr lokacin da al-fajr ya keto wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha daidai lokacin da mutane ba sa iya kusantar ma su gane yan uwansu saboda masallacin ba fitila kaga da duhun dare kenan al-fajr ya keto ga duhu a lokacin annabi tayar amma baya gamawa har sai kuma kun zo in kun yi sallama za ku kurace da juna bayan nan kafin ku fara sallama ku ce da juna wa an rafi ibn khadij radiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghrib ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi kaga wannan kuma zai nuna mana sallatan magriba da wuri bayan da zuwan yake to wanda yake nuna lokacin jinkirta magriba har aina fuskuri yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wato kunna nusalli al-maghriba rabi ibn khadija yace mun kasance muna sallatan maghriba ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa yansarifu ahaduna dayan mu ya tashi ya koma gida wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi lalle a lokacin zai iya gane inda mashin sai fada da zai dauki kibiya ya harba ta zai ga inda ta fada da zai ɗauki maki ya jefa zai ga inda makin ya fada bayan an kammala wata sallah wannan ke nuna ana yin magarba da wurin kenan an gane ko sai an ma abin nan nabl wato maki kenan sam kenan wato ta yadda in ka jefa makin ka zaka iya gane ga inda ya fada can wurin kaga duhu bai shigo ba da yawa da wanda duhu ya shigo ba zaka jefa ka gane shi ba kenan wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi wa alaikum salam eh za su yin nasu a masallaci kowa daidai amma dai annabi ya taɓa zuwa shi da sahabbai an gama sallah shi da waɗansu sahabbai sun yi jinkiri ba su samu sallah ba saboda tafiya da suka yi sun je bayan garin majina don biyan wata bukata da suka zo masallaci an yi sallah sai annabi ce kowa tafi gida ya sallarsa idan kuma suka yi a masallaci daidan kuma ya yi akwai asar na sahabbai wanda suke yi daidai dan akwai asar daga abdullahi dan masaud da sauransu eh na wa alaikum salam eh wato wani mutum ya zo masallaci a makara an gama jami'i sai annabi cewa zai taimaki wannan ya sallah tare da shi man ya fitar da kuwa hada bai sai wa zai wa wannan sadaka ya tsaya shi sallah wannan bai nuna halaccin mai ta jami'i saboda wannan ya riga ya samu jami'i yanzu me yake yi bari laifi ko na filan waɗanda suka zo gaba ɗaya su kuma me za su yi da mamu da ma- da da- da liman din mai suke farilla dan kuma mamu na farilla wannan na ne na nafila kuma sannan annabi ce man yatasaddaqu ala hadha waye zai wa wannan sadaka sai nuna ba dole bace ta aka yi masa sadaka inda an rasa wanda ya tashi ba annabi ba zai masa wanda ya tashi ba kaga tura din ta sha bamban domin wancan wurin duk sun rasa sallar su duka nan ko mutum ya riga ya sallar su tare da annabi wannan umarni ne annabi yayi ba ka iya gano hikima karkashin sa in ba ya nasanta cewa ga hikimar kaza ba ya kawo abin suna sadaka sadaka kuma nafila ce in ka ga dama ka in ka ga dama ka ki wadancan ku dole sai sun yi sallar nan annabi da ya ce wa zai masa sadaka ya tashi ya masa sadaka وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي an karɓo hadisi daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace a atama annabi sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin bil isha wata rana annabi ya jinkirta sallar isha'i a atama bi ma'ana adkhala bil isha'i fi waqti al asamati wa huwa waqtu zalamul layl wa zahabul layl wa dukhulul layl kenan annabi ya yi jinkirin isha'i har dare ya shigo a wata rana hatta zahaba ammatul layl sai ya fassara shi yace hatta zahaba ammatul layl har da yawa daga cikin wani sashi na dare ya tafi ammatul layli bi ma'ana kathirun min al-layli ba wai aksarul layli ba kenan ba wai mafi yawan dare ba a'a da yawa daga cikin dare ya riga ya tafi ba riga an shayi ba summa kharaja sannan sai annabi ya fito wa qala yace innahu la waqtuha ummata ba ya annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan annabi na nuna ce ita isha'i ma falalanta na cikin ayi mai a jinkirta ta to amma sai dai in ya zanto akwai musgunawa al'umma akwai damuwa waɗansu suna da uzurruka wani kil daga kasuwa ya zo masallacin a yi jayi da magariba sa- a magariba da jayi sannan ya tafi gida wani kaza wani kaza to sai ka kiyaye haƙƙin mutane ba lallai ne sai ka jinkirta ba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من طيح جهنم an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah jira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce idza ishtadda al-harru idan zafi ya tsananta fa abridu bis salat to ku sanya ya sallah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam domin tsananin zafi din nan yana cikin tirri na wutar jahannama an fahimta ku wato hadisi ya tabbata wuta ce ta kai kara zuwa wajen ubangiji cewa saboda tsananin musiba sashi na na cin sashi saboda tana rufe ba ta samun tiriri ya dan fita dan samu tsayayawa ita kanta sai ubangiji ya mata izini ta yi huci sau biyu a shekara shine tsananin zafi din nan hucin jahannama ne haka tsananin sanyi din na irin sanyin jaura wanda ke busar da ganyen itace ma shi ma huci ne na wutar jahannama hucin fa kawai ba ita ce ba kawai irin tiririn kawai tiririn tukunya haka daga nesa da jiki kawai wannan shi ne ba kafin a jikin mutum to saboda wannan lokacin lokaci ne na mai tsananin zafi na hutun jahannama to shine hikimar annabi ce to ku sanya ya sandar ku har ku bari zafin ya danyi kasa tukuna ka idan ana tsananin zafi kamar yanzu zaka wani lokacin da karfe ɗaya ai rana tana da zafi matuka wani lokacin har biyu to shi yasa abinda dai mutane za su lura da shi ya kasance zafin ya dan ja ko yaya to wannan sai a ga karfe nawa zai zai dace da wannan sai a gyara sai a yi dustin Allah iyaka a masallaci tsakanin liman da ladan kullum alaka su tana da karfi da kuma sannan sauran jama'a duk mashawarta ne kila masallaci kuma akwai komiti to ana lura da lokutan sallah da zarar lokaci ya shigo liman zai bayani ko ladan ya yi bayani to yaya gashi an samu canjin yanayi wani lokaci za a canja yanzu sai a duba hadisi ba wai ta za a yi mai shawaran ka mai shawaran ka ba hadisi za a duba a abinda hadisi yake to sai a yi wa mutane jawabi jama'a saboda lokaci ya canja daga nan zuwa kwana biyu masu zuwa za mu canja lokacin sallah zuwa kaza kuma a je a rubuta sanarwa a kakkafe a kofofin masallaci kowa ya gani cewa daga rana kaza ga watan kaza jibi za mu fara aiki da lokacin sallah karfe kaza in ta kaza ce ta kaza kuma karfe kaza kaga duk wanda ya rasa aiki biyo kuma in kuma za a samu wani canji sai ce to jama'a saboda lokaci ya canja ga sanarwa kuma za mu mayar da sallah lokaci kaza ta kaza karfe kaza ta kaza karfe kaza wannan sai ya koya mana ayyukan tare abin da yasa kuke ganin addinin musulunci wato yakan sha wahala dukkan duniyar mu muna tsara ta amma ba ma tsara addini addinin ba ba ya tsara shi zami ba dama akwai tsarin cikin sa bi zami amma ba ba ma so mutum duk abin da zamu yi na duri mai da yana da muhimmanci za mu kiyaye lokaci in wani mitin ne na duniya za mu kiyaye lokaci za mu yi kaza in mitin din mu ne na siyasa zurga zurga kai har masu zuwa club da dare suna kiyayewa kansu lokaci za a da karfe tara to a dubin disco na yake na amma mutane a masallaci kuma ba za su kare kiyaye ba za su kare martabar lokaci ba ba za kuma su tsara lokaci ba komai yana da gata musulunci sai rasa gata a yau in ka bude kamfani sai ka masa gata in ka bude rumfar kasuwa sai ka mata gata duk wanda zaka sa sai ka san ya kware ta fuskar kasuwanci kuma ka san mai amana ne mai kaza ne yana da qualification kaza da kaza da kaza sannan ka saki rumfar kasuwa tunda kudi kake bukata amma idan mutum ya gina katon masallaci ba ruwan shi sai a bari tumakai suna kwana a ko idan za a samu liman duk inda aka je aka samu wani dan ustazu ko wani ya sai bi kila karatun qur'ani yayi irin karatun allo din nan bai izu biyu ko izu uku bai haddace qur'anin ba bai karanta ahlul ijma'i arba'un hadis ba kawai sai ce akan wakan Allah sai ana sallah nan gudu a samu da yara a rinka tara masa yara shi kenan ana kato da bulala ka san karatun kato da bulala ga dan shekara daya ga dan shekara bakwai ga dan shekara goma kuma duk a hada a lokaci guda ko malamin da bulala a hannunsa sai ya ji sun ce kai ku rude sai dama cewa ba ta yi ku rude ba ta yi ku karatu ba haka iyayen suke ba ruwansu amma idan za a yi boko to sai an rubuta makaranta ta dace wata shahararren nazari ce a garin nan wata shahararren wata private primary school ce a garin nan wata shahararren secondary ce za a kai nawa ake biya to wannan sai a biya a shekara a biya dubu shida ne dubu bakwai ne dubu goma ne duk wannan ana bukatan abin da ake son shi ne na duniya amma wancan na lahira kuma sai a kai can wurin wajen ya sai kasu da kula da ai sai kai ku rude kai ku rude da an jima haka ha kawai ba su iya karatun Qur'anin ba su iya alwala ba su iya ahlari ba da sauransu kuma ko wani ya zo shi ma ya bude makarantar mai tsari duk sai su ba ku ai wancan malami ne wannan ma malami ne ba ta gane quality din saboda dama ba su lura da qualification tunda addini ne ba ruwan su kawai a zai a dai kada a ce ba mu ba to dan Allah idan muka ci zamu dauki addinin mu haka dan ma har na sun mulakanta mu kuma sai mu zarge su tukuna ba sai mun fara zargen kawo mu ba amma in mun ba addinin mu muhimmanci akwai wani wanda ya sai mana kallon hannun kaji ba to mu dauka addinin mu shine kan gaba kafin komai a ko ina an ci gaba wato abin da zai baka mamaki musulmai miliyan biyu a America suna da tsari amma ga musulmai a Najeriyanci wajen miliyan hamsin miliyan abin da wani abuwa mu da tsari miliyan biyu kadar amerika suna da tsarin tattalin arzikin kasa suna da asibitoci suna da gonaki na noma suna da kamfanoni aikin musulunci don za a gina masallaci ba a cewa a zo a yi lancin ko a zo ana zagayawa da akwati an rubuta fi sabilillah da ajami ko kudi a banki ana kasuwanci ana komai kamar masallacin nan sai kasance yana da gona biyu maka makan gona wannan ta kayan amfanin gona wannan ta kayan lambu idan kakar amfanin gona ta wuce ana noman rani shi yasa kullum masallaci na da kudi a asusunsa a nan za a ɗauki nauyin liman a nan za a ɗauki nauyin mai karantar da yara a nan za a ɗauki nauyin ladan yan kwayaye sun lalace ba za a yi muku bara ba sai dai a gani banka ta lalace bai yi saboda suna da tsari in wani ya samu karyan tattalin arzikin kasa an kore shi daga aiki kafin ya samu wani aiki sai a rinka bashi wadansu yan alawansu ya samu kudin sai abinci baya dogara da wannan kuma yana neman aiki a jiya ne mata aiki wani ya samu makaranta ba da kudin biyan makaranta sai a biya maki ko a ce an ba shi rake idan ya fito ya fara aiki zai biya cikin shekaru biyar duk suna da wannan tsarin a batun yaushe ake addini a nan kasar tun da ce Usman ya dauka addini ya wuce kowa sai zo fara sai ya watsar kowa sai zo fara in wani tambal tambal ya zo aka bude wata kofa sai ya shiga sai ya manta da nan gurin in mutum ya gama komai ajandar sa ta duniya ya gama yawon bariki tsufa ya kama shi kasar siyar duniya ko ka mutu ko ka tsufa dole wannan guda biyan wato ya tabbata lahu a gare shi idan duniya kenan ko dai ya mutu ko ya tsufa dole sai wannan ta faru to sai duk mutum ya gama hauragiyarsa ta duniya an daina yayinsa a duniyar cin sai ko mutum ya dawo da dan tarbi wai kuma ana auren yanzu a lokacin za a rinka istighfari da kayan magana ya hailala ko salamu alaikum kace hailala zai wai yanzu na Allah ne bayan tun can gurin ya siyar da to wallahi ba gata muke wa kanmu ba duniya ruɗi ce gara mu ba Allah wajibi ne idan muka ba Allah kanmu muka amfana ba mu kara Allah komai ba in muka baudare masa kuma ba mu rike shi da komai ba kanmu muka tuta Allah ya tsare mu hadisin karshe wa an rafi bin khadij radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبهوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم a wata riwaya yace fa innahu a'zamu lil ajri a wata riwaya yace asiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajri ko asbihu ko asiru duk ma'ana su daya asbihu bis subhi sallan asbahi ku kai ta lokacin hasken gari wato gari ya fara ta ya kusa wayewa fa innahu domin yin haka din nan a'zamu lil ujuri shi yafi kan ba maladan ku a sallan asbahi ma'ana don kun fara sallan asbahi kar ku kare har sai lokacin da gari ya yi ta ya kusa wayewa wannan shi ya fi yawaita ladan ku sama da ce kun kun kun fara dandanan kun kare cikin minti biyar fatiha da kuliya fatiha da kula uzu birbil falak ya riga an gama an fahimta ku jinkirta ta ma'ana yin dogon karatu har rana har gari ya yi ta to wannan shi su girmama lada a cikin sallar asuba ko kai kaɗai za ka yi masallaci ya kubuce maka haka ya kamata kai wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh eh ya kore eh ijtihadi cewa tsakanin yankewar haila ta farko kafin haila ta biyu ta zo sarkin da yake shiga tsakiya lalle a samu kwana goma sha biyar ba haka bane ba idan kwana da kai sha biyar ba suka ce wannan hailan ta biyu da ta zo cikon na farko ne ba nasin da ya nuna haka ijtihadi ne na malamai ko da a malikiya ba ijma'i suka yi ba tunda inda ijma'i suka yi yaya aka imamul qurtubi lokacin da ya zo wajen fassara wal musallaqat tarfasna bi anfusihinna salasata quru cewa mace idan an sake ta za ta yi sarki uku to sai ke bayanin cikin kwana nawa ne za a iya sarki uku har a zo waɗansu ce dole sai an yi wata uku waɗansu ce wata biyu da rabi waɗansu ce wata ɗaya aka tambayi wani malami yanzu mace za ta iya yin sarki uku a cikin wata ɗaya da rabi ko wata biyu yace ku tambayi mata su abin ya shafa in sun ce ana iya yi to ana iya yi to kaga idan aka ce haka yan tsakanin na farko da na biyu za a samu kwana sha biyar kenan wanda da ra'a cikin ko an ce a wata ɗaya za a yi sarki uku ko a wata ɗaya da rabi kaga ba za a samu wannan kwana sha biyar din ba gashi kuma dan malikiya yana nan cikin tafsirin sun fi ka fahimta da kyau saboda haka matsala ce ijtihadiyya shi yasa kawai da yawa daga cikin malamai suka ce in kana so ka huta babin haila to ka tsaya kan hadisi damul haidu dawun aswad yu'rafu damul aswad yu'rafu wannan siffar da annabi faɗa in ka ganta da jini shi kenan zama haila in ba ganta ba shi kenan kaddara a ce in ya kai kwana sha biyar na biyun ya zama sabuwar haila wancan kuma daban in bai kai ba kuma cikon wancan ne menene karshen sakamakon duk dai menene to sai me kuma me karshen sakamakon da za a samu an ce in ya kai kwana sha biyar to wannan nabin ya zama haila in bai kai kwana sha biyar ba fa ثم اذا الاول وغنى تذكر duk dai kowanne haila ne in ma an ce a wancan biki ne wancan kaza ne karshen dai da tija shine dai ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba za a yi kaza ba to na'am
Yeah.
a haɗa guda biyu? shi'a ne shi'a ne suke yin haka su shi'a a yau idan ka je iran za ka samu su uku ake yin sallah azhar da la'asar za a haɗa su da juna a yi su lokaci guda magariba isha ya yi su lokaci guda asubahi a yi lokaci guda shi kenan an gama ba ruwa ba wani jin tsoro ba wani tabo ba duhu ba komai tsabagen sabawa annabi saboda haka duk waɗanda suke wannan shi'a ne me kace a bai tafiya bai ji bayan magana ba wani dalili bai tafiya ai kuma wannan nashi daban amma wannan suna zaune zaman gida ba wani dalili wannan hadisin muslim kenan abdullahi da abbas to nawa annabi to su kuma sau nawa suke to to ba adadi kullum kawai aikin su kenan ya kuma bai faru sau ɗaya ba sai kai sau ɗaya ba shi kenan ka gama sunna ko albani na shekar nasiru da albani da waɗansu malamai da suka tafi akan doron wannan hadisin sai ka ce in kana so ka yi koyi da annabi ka ce ka kafa wajen da wannan hadisin ya zanto kila a shekara ka yi sau ɗaya ko sau biyu kar ka mai da shi wani aiki na yau da gobe da zaran ka yau da gobe ka saba hadisin abin da kika sa hadisin yake an fahimta ko su ji a duk komai idan kuka lura duk abin da wato sunan annabi ta tabbatar su ji a suna rushe shi kaga al makawa al kufai ne asali akwai shi a shari'a mun karanta hadisan su sun wuce lokaci kaza da lokaci kaza ga yanayin da za a yi su a koyi shafa suke ba ruwan su da wanke kafa ko su ji a suka alwala shafa za su ba waje da wufi ba kamar ba komai haka za a shafe ta za ba za a wanke ta ba to sai mu ai kira sallah sannan sai mu ci gabar tambayoyin ko tun da lokaci ya riga ya cika abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana inda ke hannu mai tambayan farko abin da ke cewa menene hukuncin wato barin gashin gemu a shari'a barin gashin gemu a shari'a hukuncin sa wajibi kada mutane su ji an ce sunna su dauka abin da ake nufi sunna abin da ba wajibi ba kalmar sunna tana da ma'anoni daban-daban kalmar sunna shahararriyar ma'anarta shine tafarkin da annabi ya rayu a kai cikin tafarkin da annabi ya rayu a kai din nan kaga sallah na sallah ko wajibi zakka na wajibi sallan jam'i na ciki kuma wajibi dan abdullahi dan mas'ud yake cewa wallahi na ga wani cikin sahabban annabi ba shi da lafiya amma mutum biyu za su riko su tallafo kafadunsa dama da hagu har sai sun shigo da shi masallaci sun tsayar da shi cikin sahu turmutsun jama'a ne zai tsayar da shi yace dan haka sallan jama'a wajibi ne sai ce ko kiyaye sunnar annabi ku falau taraktum sunnata nabiyikum la radaltum da ake za ku kiyaye sunnar annabin ku da kun fata me yake nufi da sunna anan wajibi sannan annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin da annabi ke nufi da sunnar sanan gudu duka abubuwan da ya zo da suna addini aqida sallah azumi duk sun shiga cikin sunna anan gudu da haka idan ce jin sunna ne ba wa ana nufin mustahabi ba in ka ga dama ka tsaya in ka ga dama ka aski abu ne wanda yake wajibi a ka'idar shari'a musulmi kun fahimta ko sannan kuma annabi ya yi umarni a cikin hadisin bukhari u'ful liha wa qussu shawari u'ful liha al-liha shine gemu annabi ce ku cika gemu kuma amma gashin baki ku gajarci wato sunna wajen gashin baki shine mutum ya rage tsawonsa baya a cikin shi gaba ɗaya gemu kuma sunnarsa shine ka cika shi kuma to idan aka ce gemu ya da dukkan gashin da ke fitowa na saji wato akan kuma tun ka kenan dama da hagu da kuma na haɓa ɗin duk shine ake kira da suna lihiya a larabci a hausa ne muke cewa wannan saji wannan gemu amma a hausance idan ka tsaya a larabci in ka ce lihiya ya shafi duka da haka idan mutum ya aske sajen dama da sajen hagu ya bar gemu na nan gurin yanzu ya tsayar da rabin gemu kenan ya aske rabi ya bar rabi kenan an fahimta da kyau to wannan tsayar da gemu wajibi ne saboda hadisai da suka zo kan maganar gemu sun kai hadisai arba'in daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Aisha take cewa cikin wani asar nata yabo ya tabbata ga ubangijin da ya rarrafe girmama maza da mai yabo jiba mata tsakanin maza da mata su maza ya sa musu yabo wato sai suka ce babbar siffar da ake a gane tsakanin mace da namiji shi ne wannan gashi da fuska sai bayan Allah bai maka baiwarsa ba akwai mutumin da yake shagiri shi haka Allah ya yi baya da wannan gashin wannan baya da laifi a wurin Allah amma mutumin da akwai shi ya aski to wannan kamar wata muhawala ce ta tagayyuru khalqin laifi da shi dan ke cewa wa la umanniyannahum wa la amrunahum fa la yubtikunna azan al-anami wa la amrunahum fa la yughayyirunna khalqallah sai na umarci su sun canja wato halittan Allah shine suka ce hatta aske je mu umarni ke din kenan dan mutum ya canja halittan da Allah ya yi masa saboda haka baiwa ce mai girman gaske ko yaya kake da gemu sai ka kana da kamala ko ya kuma ka aske sai kuma ka rasa wannan kamala din ya kamata ku fahimci wannan da kyau to sai dai masu aiki na port ya kamata ya cika tun da annabi ta o kulliha sai dai waɗanda suke aiki na 'yan sanda ko waɗanda suke aiki na soja ko dukkan wani aiki na gwamnati wanda ari na irin na sakilari na kasan nan ya nuna cewa ba za a tsayar da gemu ba sai larura ta sa kana irin wannan aikin to wannan kuma ba lallai ne za a matsa maka a ce zai ka tsayar ba sai dai kawai abin da za mu ce wato kira zuwa ga al'ummar musulmanmu da suke cikin wannan manyan ayyukan har a samu wata rana wani shugaban kasan yayi digiri da zai ce kowa ma zai rage munsa ga Fidel Castro dan communism ne dan socialism ne bai ma ba roki da addini amma ke mu har nan wurin ba haka bane ba kuma sojojin America ma kuma suna sayar da gemu in suna so kuma sojojin isra'ila kuma duk suna tsayarwa duk kowane kafiri ma na tsayarwa in yana so ba wanda yake doka ce sai a nan kasar karsa da na ka samu yace ba doka bane ba to da haka ne kaga musulmi ba da wuce ke ba matukar ba doka bane ba mutum bai da uzuri assalamu alaikum doka ne domin ni na aikin kwanto saboda doka ne sai dai a laifi ne ba doka ba amma bayan ne dukkan wanda aikin wani kwanto kasan nan makarai doka ne zai ma sa abu ne ga wani da aka kawai ya kamata dai ku fahimci in kun san hukuncin sai ku san yadda za ku mu'amalanci abu binciko doka ne ko ba doka bane wannan kuma a ajiya binciko daga baya amma dai ga ina ba da meye yadda yake a shari'a ne an fahimta ko malamai sun yi sabani waɗansu sun ce a rage waɗansu sun ce kar a rage akwai asar na sahabbai daidai daidai har guda bakwai da suke nuna halaccin ragewa suka ce idan kai haka ya kai tsawon abin da ya karu akan jimka ka rage na ƙasa babu laifi kamu ɗaya ba ba idan kai kamu ɗaya haka abin da ya karu sai mutum ya rage babu komai wannan shine asar din da aka samu wajen sahabbai mutum bakwai a idan mace gemu ya fito mata za ta aski ba ta bar shi ba kamar yadda namiji kuma in ya fito mata shi kuma baya da laifi ita in ya fito ta aski ba ta da laifi namiji kuma in bai fito ba dan haka bai sayar ba kuma babu laifi na wuya wannan baya cikin gemu duk gashin da ya fito cikin wuya wannan haɓa da yake ne gemu amma na wuya baya cikin gemu dan mutum ya aske shi baya da komai a kansa eh wanzamin da yake askewa shi ma ya yi ta'awuni alal ismi wal udwan kwarai da gaske ka je saudiya ka gani abin mamaki idan ka zo lokacin umra ko abin nan akwai wanzamin da ke to bana aske gemu sun yadda su maka sai su yi su yi maka farko ba su ce amma gemu ba za mu taba ba haram kalan wahid ba wala da ce haram a to wannan kuma ai dan da ma da suke dano dan kasancewar saudiya sai a rasa shi dano a kunshi dano da yawa cikin amma na buga misali da nagarin ne a to kuma wannan ai kaga akwai ina na samu irin waɗannan me hukuncin yin addu'a tsakanin zaman da ake yin tsakanin hudu ba guda biyu ranar juma'a idan an yi hudu ba ta farko liman ya zauna kafin ya tashi kawo ta biyu kuma sai a addu'a hukuncin ta bida ne an fahimta ko ba wata addu'a da ake shiru kawai ake alfasul bayan alfasul ba sai bis sukuti shiru kawai za a yi kun fahimta da kyau akwai hadisin da annabi ke cewa lokacin da liman ya hau mimbari har ya zuwa lokacin da za a tayar da sallah akwai wata sa'a da idan bawa ya dace ya roki Allah Allah zai ansa masa haka annabi ya bari itlaqan da zaran liman ya hau kan mimbari har ya zuwa lokacin da ya tayar da sallah idan kai addu'a ka dace da wannan lokacin amma a ce ka iyakance ba za ka yi ba sai tsakanin hudu ba guda biyu wannan bai tabbatar da sunnar annabi ba don wannan hudu ba guda biyu kawai abin da ake bukata yi shiru ko shi liman da aka ce yayi cewa kan yayi shiru shi yasa wasan zuwa malaman suka ce ai liman ba sai ya zauna ba idan yana tsayen sa ya zo karshen kutuba farko sai dai ya shiru sai kuma aka zama shi alhamdulillah ya cigaba da tambayi yayi ko zama ma ba ce sai yayi ba dole in ya zauna ko ba laifi ba ce su duk wannan umarnin da suke duk baya cikin sunna akwai waɗansu bidoyi da limamai ke yi a cikin hudubar juma'a yana daga cikin bid'a ta fuskar huduba mutum ya yi ta doguwa kuma zo ya sallah yar gajeruwa annabi ya ce fiqhul liman shine da ga ya huduba ba tsawo ya yi doguwar sallah to idan liman ya aka safa to kaga bai nuna fahimtar sa ba kenan sannan daga ciki kuma akwai wanda kullum suka zo sai sun karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahishai daukan wannan a matsayin kullum kullum kullum kullum duk huduba shi ma bid'a ne duk malamai sun yi bayani akan wannan sannan wannan umarnin da suke yi cewa da an gama hudu ba ta farko fastar zuwa wajen rufin lakum wadda wuhu yasu jibla kuma inda mu wani ka kamar umarni suke ba mutane ko ya addu'a a lokacin kuma annabi bai ce ya addu'a ba a lokacin ko menene muka shiga na tsarin ibadan mu ya ina bukatan tashi al'amuran da dora su bisa ga yadda suke a cikin hadisi saboda yawanci al'ada ta ta ta kuɗe da addini abinda aka saba yau da gobe sai a mai da shi addini karfi da yaji to yana bukatan kuma gyara wannan kuma sai a hankali kuma dan kasancewar an samu liman yana waɗannan ɗaiɗaikun bidiyoyi ɗaya biyu uku wannan ba shi ke hana cewa a ce ba za a ji sallah ba tun da yana bid'a ya bid'a ɗaya ya yi ta biyu wannan duk wanda gwargwadon karancin karatun gwargwadon yadda za ka ji da bid'a kana kara karatu kuma kana kara ne santanta yanzu yau mutum yana wata bid'a sai gobe zai ga hadisi kuma a kai ya ga cewa bid'a ne sai a yaya sai a gyara ba a cewa na baya ya rufe gaba daya inda yake illa mutum ya san bid'a ne ya kafe yace sai an yi to wannan rigima ce amma bai san bid'a bane yana yi ba ya laifin komai to wanda yake sallah ba ya laifin komai daga ranar da ya ji wazi kenan sai gyara ba wani abu to inda matsalar mutanen mu suke ba sa son gyara wai sai mutum ya ga tunda na da ina yi yanzu kenan nayi kuskure ko kuma a tunda babana yayi yanzu kana tunda babana yayi kuskure kenan a tunda malami na wannan yayi ko kenan malam yayi kuskure kenan ba wanda yake yayi kuskure kai yanzu da ka sani kai ki daina wa kai ne kai kuskure shi bai sani ba tilka mutum kada karar da hawa ka sabat wala kun ma ka sabtum wala tasaluna amma kanu ya muluna ba wanda zai tambaye ka me yayi kan ana masa fatan ubangiji ya karba waɗansu sahabbai sun mutu suna shan giya kafin a saukar da haramcin ta Allah ba zai kama su da laifin komai ba amma duk wanda aka saukar da haramcin ta kuma ya ci gaba da shafa yana da laifi to abin da mutane zan mutane ya kamata su lura da shi kenan kuma har kullum abin da nake karajan hankalin yan uwanmu duk wanda ya fahimci wani abu na hadisi ya gane cewa kaza daidai ne su wanda suna kuskure ba wai wannan na nufin shi kenan ka samu miza a kansa ba da zaka wulakanta da mutum gurin ka a karɓi sunnar aiki ne ta ba gurin ka cewa ni ne na fito da abin ba to sai ka bi hanyar da za a karɓa din cikin ruwan sanyi yadda ka gano kuskure na ni ma ta ranar sai in gano naka yadda na gano naka kama ana na masana za ka gano nawa ni da kai duk neman ilimi muke yadda in na faɗi naka za ka jure to ni ma in ka faɗi nawa kenan sai in jure amma in na ce ni zan faɗa dole ka jure kuma kai ka faɗa ba za ka jure ba to ya za a ina fatan kun bayyana da kyau har kullum in muka dasa rayuwar mu kan ilimi mun riga mun huta da matsaloli masu yawa ilimi ikhlasi ikhlasi shine yin abu don Allah ba dan ka burgewa ne ko dan ka ba wani haushi ba komai kyan aiki in dai a zuci Allah ya leka kai dan ka burgewa ne wallahi baka da lada kowa ta auren Allah haka kuma in kai dan ka muna nama wani dan wani ya ji hauki ka tursa sai baka da lada komai a wajen Allah sai kai tun barar da ilimin jama'a suna ta amfana da shi su shiga aljanna waye gari kai kuma baka samu komai ba kiyama saboda su sun kyakkyawa sun saurare ka da kyakkyawan niyya kowa ya ji abin abin ya kama zuciyarsa don suna jin sako ne na annabi sallallahu sun yi aiki da shi kai kuma manufar ka shine ka burge to shikenan in ka fara sai an yi in tafi ne an yi in tasbihi ne an yi saura ne bai kake ciki kuma yanzu to shi yasa kullum mu ji tsoron Allah cikin al'amuran tsoron Allah kuma ba abin da ake samu lokaci guda ba kar ka ta alhamdulillah ni dai kan ai ina jin abin da dai akwai ikhlasi a cikin abubuwan da nake ya dai a faɗa in ka faɗa kuma ya rushe kenan waye sai kuma sai kuma ka faɗa ya zame mu gane akwai ikhlasi cikin al'amuran ka bayan kai ka faɗa ka kaɗa ka ka ganin rawa ya zame mu gane shi yasa wannan yake cewa ba abin wani daga cikin malaman salaf yace ba abin da ya taɓa wahalar da ni a duniya irin niyya sai yau in gyara gobe ta warkace yi in gyara idan kuma ya zo ya ƙara sa mun san shahara ko san kaza haka dai nake ta faɗa tsakanina da ke aka tambaye su kira da sauri farkon neman ilimin ka dan Allah ne tsakaninka da Allah ya ka fara neman ilimi ce wallahi na fara neman ilimi ina son duniya kuma ina son shahara amma da karfi Allah ya mun da gaman katar kuma sai na gyara siyar da karfi ta haka ne kowa zai fara ba wanda zai fara neman ilimi har ya kare wai ce wai dan Allah ce ko ya faɗa yaro da rikansa ne ba wanda zai fara wa'azi tun daga farko har karshe ya ce wai dan Allah ne a ciki fa ko ya san ki san ya gata to inda za ka yi wa kanka gata ka tashi ko karfe uku na dare ko karfe hudu ka yi sallah raka a biyu ka roki Allah ya ubangiji sanya katanga karfe tsakanina da shaitan ya ubangiji taimaka min in gyara niyata ya ubangiji gyara kurakurai na ya ubangiji nuna min aibi da dan in gyara kana kanka wannan gatan kana roƙon wa kanka Allahumma ya mukallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika kullum kana yin haka kuma duk wanda kaga idan ya ga kuskuren ka zai jawo ka gefe guda cikin lumana ya sanar da kai to masoyin ka kenan sai ka kulla alakar ba wanda zai gyara kuskuren ka ba cikin jama'a shi kuma dan ya samu shura shi ma ba dan Allah bai kenan wani abin da yake so yana nan yana sauraro in kai daidai baya jin daɗi yaushe zai ji daɗi kai kuskure sai akar maka Allah kaza ya more kenan to ya more anan abin ya tsaya ba lada wajen Allah yasa duk da mai sauraron karatu da mai karatu kowa sai yayi dan Allah kowa sai yayi dan Allah in mai karatu bai dan Allah ba sai mutane kawai ya ta faɗa musu sai su ga aljanna shi kuma yana nan ko in mai saurare mai sai ya kawo gyara bai dan Allah ba sai mutum ya kicira masa a duniya donar kuma take tafiya ce ka kawai za a waye gari wata rana kamar ba ta tsaye mu ba gaba ɗaya mu nan kawai mun zama kamar ka da labari kawai to duk abin da zaka nema in wani jin daɗi ne yanzu dukkan mu cikin mu nan gurin da wanda ya sha wahala a jiya da shekaran jiya da wanda ya ji daɗi a jiya da shekaran jiya yanzu zaman da muke mintin da muke cikin zu wanda ya sha wahalar yanzu baya jin ta wanda ya sha dandana kuma yanzu baya jin dandana ya rage wannan dandanan da ka sha ta halal ne ko ta haram in ta haram ne dandanan ya wuce yanzu baka jin shi a baki in dangin abinci ne ko abin sha yanzu ba ka jin rasidin a jikinka in ka zai cewa mace ta banza yanzu bayan kudin kuma ba ka jin abin a jikinka to kuma zunubin kuma yana nan ba goge shi ba ɗanɗanon ya tafi zunubin yana ina yana nan a rufu wa inna alaikum la hadu jira kiraman kati duk abin da zaka ce ji daɗi jiya ko shekaran jiya in dai aka ce jiya na ji daɗi me yasa aka faɗa wannan labarin dan yanzu ba a cikinsa ake ba ya riga ya wuce jiya na more kai a shekarun jiya na more a shekarar ta wuce kai mun more yanzu me ake wahala ce ta aka sana wannan wai kowa suna bare bai ji daɗin bana ba kenan to duk wannan abin da kai ya riga ya wuce kenan to amma sai mutum ke dan yi ta rutsar da shi kullum ke dan kawata maka duniya yi sannan kuma ka biye mata babu abin da zaka yi wallahi duk in dai mutum zai biye wa duniya ba abin da zai yi sai dai kullum kana yaki da shedan ne shedan ne zaka yi wa wata rana ka shiga da ba kansa haka ibn al-qayyim littafin sa wato al-kalim tayyib yana da kyau al-wabil tayyib min al-kalim tayyib mukaddama littafin tana da mutukar kyau idan mutum ya samu kwanciyar hankali samu littafin ya karanta inda yake magana yadda ke dan yake tsakanin shi da zukatan bani adam yace in ka kashe dan ya musguna maka kana kan tafarkin shirya ne yace domin misalin mummuni kamar misalin wata taska ce wadda take a ciki akwai zinari da azurfa kaga tana bukatan yan gadi to kai mummuni zuciyarka tana take da imani taska da azurfa kenan tana bukatan yan gadi domin in ba haka ba shedan zai kawo farmaki ya sace imanin ya sace tawazu'un da kake da shi ya sace zuhudin da kake da shi ya sace kaza me yan gadin ka yace shedan sai ka fake zuwa ga Allah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kullun kana roƙon ubangiji kuma kana yawaita ayyuka na gari to yana kawo farmaki idan ka sa kariya Allah sa kariya tsakanin ka da shi har sai ka ci nasara a kai amma wannan baya ana wata rana ya samu lokacin da ka gafala baka yi zikiri ba baka yi baka yi salati ba ya dan wakati wani abu ka gano da kyar ka biyo shi ka sake gyarawa yace haka za ku yi ta yi har ka mutu ba zai kyale ka ba yace amma misalin kafirai zuciya ce wa hukunta su zuciya ba komai a ciki kangarwa da haka ce dan baya bukatar mutum ya je wurin kafiri ya me zai yi wai dan kafiri zai tashi ce da miskinai ya ba ta taimakon abinci ya ba ta taimakon magani a inda ake kwalara ake mai dade sai ke dan ya hana shi ya dan bada da kafiri wannan ba dan ya san ko yayi aikin banza ne wa kadimna ila ma abidu min amalin fajanna wa ba'an mansura sai da kaza an ce ana gobara kaza kungiyar red cross ta kai taimako kaza ana kaza kungiyar red cross ta yi kaza kungiyar wace ce wace ce ta yi kaza duk manyan manyan kungiyoyin duniya na taimakawa bil adama su je su mutu a wajen su sha wahala sai dan baya ana sai dan aikin banza suke ba su da lada a wajen Allah tunda ba su da imani amma kai mummuni da zarar an ce ana bukatar taimakon kaza kana ana bukatar misali na rijiyar kai kadai za ka iya biya amma sai ka haka kamar za a hankali kana dandana babbar ce ko karamar ce canjin goro idan za ka ɗauka shi din ba wai za ka bayar ko ba za ka bayar ba in ka ga abin da to kuma dai kana da karfin hali ka zaro naira biyar canjin goron ka na ɗazu sai kuma ka dubu kulewa ba ka so a gani irin wani abu na da wai da wani tawazu wanda shi ne mata ya tsara kuma mata ya tsara a jefa cikin mutane eh ba ta so da ke dan ya gama da kai tambayar karshe tambayar karshe a lokaci ya riga lokaci ya yi ci gaba tambayar karshe na ce idan haka ne yara kuka ga wannan bayani da wannan wannan yadda za mu idan mun sa lokaci karfe kaza amfanin sa dan kafin lokacin ya zanto mutane suna masallaci wannan baya ana mu jinkirta in sunna ta hukuntar da mu jinkirta misali mun sa zamu rinka sallar azhar karfe 1 da rabi jama'a karfe 1 da rabi zamu rinka tayar da sallar azhar to duk wanda ya san haka za ga mutane sun himmatu adadin masallacin mu misali sahu biyar shida sai ga da sai da rage nan kai kowa ya zo to sai mu tayar kenan in muka samu sahu ɗaya ne ya zo sauran sun dan yi jinkiri an dan yi wahalar ruwa wani ya tawo daga can fitar ya kare masa hanya wani ya yi kaza wani ya yi kaza sai mu dan kara mu jinkiri sai mai kuma ai ba za mu ce ba wajen da an nassanta a kalanda kaza ne to ba za a kara ko minti ɗaya ba ba haka ake ba amfanin ita kalanda kawai dan jawo hankali a dan kusanto al'amuran amma ba wajen cewa haka kuma za a bi ta kamar nassin Qur'ani ba ai tun da mun yi magana muka ce idan liman yayi jinkiri saboda wani uzuri ka ga dole a jira shi sai a jira shi to haka ka'idar idan liman yayi jinkiri saboda wani uzuri sai a jira shi duk wanda yana cikin ladubba da ya kamata ba mu su iya kuma liman ya samu dama idan ya shigo masallaci ya ga ga lokacin yayi amma sau ɗaya ne kawai ana bukatar sau biyu ko uku nan gaba kawai ya ci gaban nafi sunan ko karatun qur'ani ya shigo ya da kuna hayaniya sai dai da an samu yadda kibe kawai su tsare da wani limamu duk bai gagara ba tarbiyyar mutanen mu kawai shi ya kawai sunan sai aka maka layi mara sallah ke to wannan ko bai dace ba wannan sai a hankali karatu ne zai warware matsala matsalar mu dai tushen ta karatu in muka yadda za mu rinka karatu kuma za mu rinka yi wa kawunan mu gyara tsakanin shugabanni da wadanda ake bi tsakanin liman da mamu kowa ya rinka yawa kowa gyara gwargwadon yadda ya dace to ya shi kenan kuma kullum abin da nake faɗa su gyara ta hanyar da ta dace kaga gyara ta hanyar da bata dace ba barna ke haifarwa in ka gano cewa limamin ka yana kuskure limamin juma'a ko na hamsin salawati kuma kai ka gano cewa kaza kuskure ne ba cikin jama'a ya kamata kai masa magana ba yana da kyau ka zarce shi da aka muka ina son ganin ka saboda wata matsala wani lokaci za ka bani nan gurin kai girma baki matuka tunda kai ba kai kai da lokacin ba ba lada kake so wajen Allah ba sai ka dan sha wahala ba to kake so ka samu ladan araha wani lokaci za ka bani ya sa lokacin to ko kuma dai kaza ko kuma dai kaza har ya baka lokaci sai ka zo ka kawo ziyara bayan kun gaisa kun gama gaisa ma har ka tafi da tafi yawa dama kan sallah wani abu na gani ban sani ko ni na fahimci ba daidai ba ko kuma kaza ne ko kaza ne ina ganin dai kaza to a lokacin ko ya warware maka kai ne ka fahimci ba daidai ba ko ya karbi gyara sama da kawai liman ya zo ya yi kuskuren sa kai kuma ka tashi cikin jama'a ce to jama'a mu kaza fa kuskure ne an yi mana alkawari an saba kuma innal ada kana mas'ula da wa'ayi ya kaza da wuya mutum ya iya karba in ba Allah ya masa kamar kasar ba dan zai ga cewa yanzu kawai sai ce kun yi sai sai ya kasu to lalle sai an samu wanda su goyi bayan sa kai ma kuma duk lalatar ka sai an samu wanda zai goyi bayan ka yanzu a nan nasara mutum ya haifar wa musulunci ko cikas to to duk irin wannan ya kamata mu rika fahimta a hankali musamman dai matasa suna jini ke gudana a cikin su idan mutum ya fahimta abu sai ko a yi yanzu ko a fasa komai to sai mutum ya haƙuri ya hukuntar da zuciyarsa cewa ne saboda ne a'a faɗa hujjar da ya kawo ba ruwanmu da aikin ba mu bukatar aikin wata hujja ya kawo
wata mata sun tana cewa da za su karanta mana kiran abin da Allah ya yarwata mana a nan da su yi da wannan wata da ya yi kusurin bayarwa.
jama'a kun ji wannan abin gaba ɗaya ko faɗa mana abin da yake abin da yake yana daga cikin hujjar da wadan suke kafa hujja da su kan cewa idan mutum ya gyara za a yi masa yi kuskure za a masa gyara cikin jama'a wai lokacin umar dan khattab wata rana ya fito ya yi wa'azi game da sola sadaki sai ya kamata a rage sai wata mace ta zaki kai masa gyara nan take ta ce ya za ka rage mana abin da Allah sai a ba mu wa a duka mun damun da kin tsara ya za ka rage mana da haka kuma sai Umar ya karba hadisin da'ifi ne sai me kuma hadisin wannan na wannan matar da'ifi ne kuma shine kashin bayan abin da hujjar shi'a suke kafa hujjar suke zagin Umar dan Khattab kan cewa ba ya da fikihu gashi mace ma ta fi shi fikihu wata fa'idar da ba to me ce ta biyan faɗi mutum
akwai da ya kafa hujja ne a kan cewa ya ce wa wani ne ne wa a cikin shi ma ya yi da mai kuskura ya ci wa'azi ko kuma idan malamai su ne wa a cikin yana idan ya tashi cikin ya yi dama duk kurakuran da ya faɗi cikin ya yi wa'azi yana cikin yana ba shi yana cewa irin abin da aka faɗa a cikin jama'a a lokacin wa'azi idan ba a gyara a nan karshe a wannan lokacin ba to yi mutane sun riga sun da da wannan magana din wuraren da dama da wannan kuskure
wannan hujjar ce kuma ta hankali hujjar ce a kaliya yace idan aka yi wazi cikin jama'a aka yi barna to in baka tashi ka gyara ba a lokacin mutane da dama za su iya tafiya tare da wannan kuskure kuma ba tare da an gyara musu ba kaga wancan hujja ta ɗazu ta nasi ce amma zaifi ne ko wannan kuma hujja ce ta dalili na hankali an fahimta ko to wannan ba za ta iya zama hujja ba karara domin ijtihadin dalili ne na hankali wannan gyaran wa'azin da wani yi kuskure za a iya gyara shi ko ba lallai a wajen ba kuma ka tuna cewa yayin da ka tashi kace bari in gyara tun da yayi kuskure ta iya yiwuwa ka tashi ka gyara kuma shi bai yadda ba ya tashi kuma shi kuma ya jaddada yanzu kun ba mutane fahimta nawa an samu sabani nan take duk wanda ya zo an raba masa hankali wajen wasu kuma a cikin sai rasa wa zai zaɓa waɗansu zaɓa wannan shine nasu waɗansu zaɓa wancan shine nasu karshe wannan abin sai haifar da gaba tsakanin mai gyaran da wanda aka wa gyara to samuwar gaba tsakanin malamai guda biyu ita ce babbar musiba kenan saboda dole jama'a su rabu gida biyu to amma inda zaka kyale dan uwanka ne ma da sai bayan ya je gida ka je ka same shi kace kaza ina ganin kaza ne kaza kai da shi sai ya fahimta sai amma na fi son kai ka yi bayani da kanka wata rana shi da kai sai ya zo ce to jama'a da na a wajen wa'azi mun ce kaza mun ce kaza amma tuntuban harshe ne ba sai ya ce wani ya gyara mun ba ba wani sharfi kai kuma karka ce a ka ji ma wai ya ce tuntuban harshe ne amma kai ni na gyara masa ba na da kake so wajen Allah ba so kake duniya ta ji masa gyara wai so kake sai duniya ta gane kai kai masa gyara kai ba lada kake so to sai ka kyale rannan mun ji kaza kaza muke so mu ce sai muka yi kuntutuma arziki sai muka ce kaza to sai me wannan kuma shi ma yana da amfani yin hakan saboda kuma akwai mutane waɗanda suke zuwa ɗaukar sun da kai malami ne bai kamata kuma kai kuskure ba inda zaka ce rannan nayi kaza to rannan kuskure ne ga kaza da sai a to sauran ma sai mu sace kan kenan yanzu ya faɗa mana da sauran kuma ya aka yi kenan to sai ka kyale sa haka tuntuban harshe ne ba su gane me kake nufi ba sai a tafi haka kullum abin da da'awa take nufi maslaha dole mu lura da fikihun da'awa mu lura da maslahatun da'awa mutum ne bai taho majalisin annabi annabi na zaune sai annabi ce biki sa'aful ashira idi tur da wannan shirman da zai zo mana tur da yana zuwa kuma annabi ba shi wuri kuma ya zauna sai ba an tashi wani sabi ce yanzu ka muna na shi kafin yanzu kuma ya zo ka abin da yace akwai mutanen da sharri ne su amma a gaban jama'a ka yi mu'amala da su mai kyau dan ka kubutar da jama'a daga sharrin su yanzu ne gaba da shi ni ba zai iya cutar da ni ba ma zai iya cutar da waɗansu daga cikin mabiya addinin musulunci amma kila mu'amala da annabi zai masa mai kyau sai wannan ta sa ya kare musulmi daga sharrin sa mafi karancin abin da kake so kake na kai musulmi da haka wani daga cikin salafi ke cewa inna la nabushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anu yaso da dama za ka muna haba haba a zuciyar mutum bayan a zuci ko muna cewa Allah ne maka saboda sharrin sa kar ya fita kan mu yi wa musulunci sharri sai mu dan yi haka kafin mu samu fakar da zamu gaba da shi wannan abokin adawa kenan da ke wajen musulunci ba to bana tara dan uwanka da ke musulmi to bana tara ko malami mai wazi kai da shi duk kuna wazi mai nan da ribar da za a ce idan an ce ni da kai mun saba me ribar da zamu ci ba wata riba musulunci za mu gadarwa da rauni kawai to amma za mu yi kokari mu gyara to wannan sai kai fada da shedan ne ma sai nayi sai kai fada da zuciya ne ma sai nayi in dai Allah ya tara mu kai mu biyar za mu karantar za mu yi wa'azi dole mu yadda Allah zai fifi da wani a cikin mu ya da kuma wani a ƙasa dole akwai aji daya akwai aji biyu akwai aji uku dole wannan ka'ida ne ba yadda za a yi mutane su dauki mu bai daya ko babu mamaki a ɗauki wanda ya fi kasa da ilimi din a fi da shi akan dukkan sauran ila ya fi su iya magana ila ya fi su iya buga misali da iya bada dariya don wannan ma'aunai ne a wajen mutane da suke cewa wannan da ilimi ko baya da shi wa iya bada dariya wa iya kaza duk wannan ma'aunai ne to duk kowa sai kai zuciyarsa nesa ai dama ni ba dan mutane ba nake dan Allah to kana gyarawa kana gyara kana faɗa da zuciyarka kowa na faɗa da zuciyarsa sai komai ya gyaru amma wannan akwai wahala kamar yadda na faɗa dole sai muna yi wa kawunan masu Allah shi mana gaban kai